أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم يا إنا ماتا أولا قريب na Accra a wannan ƙasa ta Ghana a wannan unguwa ta Zabar Malayin barkanmu da asubahi barkanmu da kasancewa wannan lokaci ine muku sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Matgam matarango to na ga kun fi amsa wannan akan sallah malamai sun yi wa'azi sosai da yaranmu na zamanci ina jin daɗin yaren amma ban iya ba amma dai ina ɗan ɗan ɗauka kaɗan kaɗan na san ikwai na san yadinga duk wannan kalmomin duk ina yawan ji ana ana ana faɗa musu to ni ma zan rinka faɗa hankali hankali wannan taro mai albarka taron iyaye mata ummatul mu'minin a wannan gari na Accra babban birnin Ghana ya ba da ƙaye kwarai ya kuma burge yadda na gan ku cikin nutsuwa ba surutu ba hayaniya ba tashi hankali wannan ya nuna kun samu tarbiyya sosai ba abin da zamu ce sai dai mu muku addu'a Allah ya muku albarka Allah ya saka muku da alkhairi kuma ya ƙara fahimta da basira a ɗan lokacin da aka bani bayan 'yan uwana malamai sun yi ta wa'azi a abinda zan ɗauka shi ne bayani dangane da husnu ta'a ina ce husnu ta'a wato wani abu ne da yake ƙara wa mace kyau ya ƙara mata kwalliya ya ƙara mata matsayi ya ƙara mata karɓuwa a wajen Allah da wajen mijinta. ba abin da yake ƙara wa mace matsayi da samun kafuwa da miƙe ƙafarta a gidan mijinta irin husnu ta'a kyakkyawan ladabi da biyayya wa dokar Allah a gidan aure da kyautata wa miji da kulawa da tarbiyyar 'ya'ya da yabawa da kyauta ta hanyar yin tukunci da farantawar mai gida da shimfida alheri a gida inda za ku yarda da ni ku yi haƙuri ku saurare ni to da wannan bayanin da zan yi zai magance mana matsaloli da yawa a cikin gidajenmu na aure Allah ya sani ina faɗa ina raye bayan na mutu ma za a min shaida ina jin tausayin rayuwar mata a cikin gidajensu na aure akwai damuwa akwai mashakil akwai matsaloli akwai bashin rai akwai kunci akwai bakin ciki akwai wayo Allah ne ya su duka wannan cikin gidan aure akwai shi to amma matan yau sun kasa gane wace hanya ya kamata su bi wajen magance wannan matsaloli da yake damunsu a gidansu na aure ba su gane ba da yawa daga cikinsu daga za ki gama ce nan da nan hawan jini ya kama ta nan da nan ta shiga damuwa tana cin abinci mai kyau amma tana tsaramewa kamar kusa ake ba ta tana ci ba farin ciki da miji ba labari mai daɗi da miji ba hira ba ba ba ba ba abubuwa da yawa babu ga shi dai ana ta zaman auren dai a matsayin ibada ana jiran a mutu kawai karki yadda ki irin wannan rayuwa a gidan mijinki ki gane sirrin ki gane asirin ki gane loga ki gane yaya ake yi a ji daɗi a gidan aure wanda yau shine bayanin da zan yi insha Allah tabaraka wa ta'ala um, gyaruwar gidan aure da kyautatuwar gidan aure yana da alaƙa da abubuwan da malamai suke cewa inna salaha la yahsulu illa bi amraini isnaini asasiyaini gyaruwa ta ɗan adam gaba ɗaya baya samuwa sai da wasu abubuwa guda biyu wanda tushe ne abu na farko dole ki nemi addu'a Allah ya baki tawfiq min Allah man yahdi Allah man yahdi Allah fa huwa al-muhtadi wa man yudlil fa ulaika humul khasirun shiriya gyaruwar gida dole sai an yi addu'a Allah ya gyara miki gidanki ki ba da sadaka don Allah ya sa ki ji daɗin aure ki ta addu'a ki hana idon ki bacci saboda Allah ya baki dacewa ki rayuwa mai daɗi a gidan mijinki shi kadai ne gidan mace ba ta gidan miji guda biyu ba ta yin uku don da ana gidan miji guda biyu ko uku a lokaci guda tabbas da wasu sun ƙara gidaje don za ta ce gidan nan da nake ciki ba na jin daɗi bari ƙara dalili kamar yadda namiji idan baya jin daɗi yana ƙara gida na biyu ya ƙara na uku ya ƙara na hudu in bayi da adalci kuma haka zai yi hudun gaba ɗaya kuma ya kasa jin daɗi saboda zalimi ne shi baya adalci ya cuci ta farko ta yi haƙuri baya jin daɗi ya ƙara ta biyu ya cuce ta ta yi haƙuri bai ji daɗin ba ya da karo ta uku ta kama zaginsa tana takale masa hanci ya da karo ta hudu sai ce kai wannan mutanen duk haka suke ba su kirki ashe shi ne bai da kirki halinsa ne bai da kyau bai da tausayi bai da sani ya kamata baya duba cewa ya mace halitta ce da ya kamata a tausaya mata bai yarda da wannan ba da ku yi addu'a Allah ya shiryar da ko hanya ta daidai don duk wanda Allah shirye da shi shine shirye wanda ya bata kuma akan hanya to ya zama cikin tafaku sannan as-sa'i wa badl al-juhd fi sabil dali kokari himma ya zaki ki tabbatar da gidanki ya gyaru manzo Allah ce ihris alama yanfa'uka wala ta'jas wasta'in billahi wala ta'jas hadisin muslim kai kwadayi akan abin da zai amfane ka ya kai musulmi ki kwaɗayi akan abin da zai amfane ki ya kai musulma kar ki gaji da yin addu'a kar ki gaji da ƙoƙarin gyara gida kar ki gaji da ƙoƙarin biyayya ga miji insha Allah Allah zai tambaye ki insha Allah Allah zai taimake ki Allah bai zai tuzarta ki ba tunda kin daga hannu kin roƙi Allah a cikin dare ya Allah ka gyara min mijina ya Allah ka zaunar da ni lafiya da mijina ya Allah ka ba mu amfani a gidan miji ya Allah ka sanya albarka a ƴaƴanmu ya Allah ka rage wa mijina fushi Allah ka sa ne masa biyayya Allah ka sa ne masa da'a washe gari ki dafa abinci ki bada sadaka ki je kina tawassuli da wannan addu'ar da kika yi karfe uku na dare wallahi Allah zai karba miki sai dai ki ga namiji ya zama kamar jariri a hannunki sai yadda kika yi da shi amma ba ki addu'a ba ki addu'a kina ɓata lokacinki mazan wannan zamani wallahi sai da addu'a namijin wannan ba wallahi sai an masa addu'a saboda akwai masu taurin kai a cikinsu kin san kuma addu'a tana maganin mai taurin kai haka ne ko to ku dage da roƙon Allah tabaraka wa ta'ala to bayan nan akwai abin da zai taimaka muku ku ji daɗin aure kuma rayuwa ta yi muku daɗi ibada dole ne mace ta zama mai ibada mai kula da sallah karatun alkur'ani azkar sabah wal masa sadaka aikin alheri kada ki yi wasa da shi wannan shine sirri wannan shine sinadarin jin daɗin rayuwarki gaba ɗaya ko da aure ko babu aure akwai yan mata a cikin ku wanda ba su taɓa yin aure ba ina tausaya miki ina tausaya miki shiga gidan miji miki shirya ba wallahi wallahi wannan gidan auren idan baki masa tanadi ba da kan baki sai kin gudu musamman mazan wannan zamanin sai addu'a za ka ga mutum a titi ya burge ka ya kayatar da kai idan namiji yana neman mace komai yana iya mata ya ta kiran ki a waya ya kira ki da safe ya kira ki da rana ya kira ki da daddare ya ta garamar murya in bai same ki bai ta da hankali kai ba ma ke ba kawayen ki ma gaishe su yake yi saboda yana neman ki wani ya ce wallahi lokacin da nake neman matata duk garinmu ba layin unguwar da na fi sha'awa nake so irin wannan layin ko da zai fita wurin ba sai ya zagaya ko zai ga taɓullo amma kamar ba shi ba idan kika shiga gidansa azabar safe daban azabar rana daban azabar dare daban wulaƙanci wai musamman kin fara tara masa 'ya'ya ya ga 'ya'ya sun taru ya riƙe ki ya sa miki sarƙa ba inda za ki je saboda kina tsoron ki fita ki bar 'ya'yanki kasu wulaƙanta kasu tozanta da yawa daga cikin mazaje akwai wanda suke amfani da haihuwa da suka tara wa matansu 'ya'ya su ta wulaƙanta su su ta tozanta su su ta cin mutuncinsu saboda sun san ba inda za ki je wata ta ce duka na yake zagi na yake mari na yake ba abincin kirki babu kulawa in kai magana ya ce ki tashi ki fita gidan ubanki ta ce babana ya mutu babana ta mutu ba mu da komai ya zan yi sai na hakuri wata ce wallahi baya kula ni in na je gaishe shi ko daga ido baya yi in na yi abinci ko waya baya yi yadda na ajiye masa abincin na haka yara za su su ɗauka ba zai ci abinci na ba wata ta ce malam saboda wulakanta ni da mai gida na yake yi sai ya je gidan budurwarsa yarinyar da yake nema aure sai ta dafa masa abinci sai a taho da shi a mota ya kawo gidana ya bude abincin yarinyar da bai aure ta ba a gabana zai ci abincin ta ni ko ba zai ci abinci na ba in nayi magana ya zage ni ya wulakanta ni ya zan yi mishi na ce ke haƙuri zai wuce ɗauki ne na namiji duk lokacin da namiji yake neman aure haukacewa yake sai kaɗan daga ciki ya haƙuri ba na ana min ragi ne daga baya a amala a amala ba na a rufa musu asiri duk wanda mijinta yake neman aure ki kula da shi kaɗan ne daga cikin sun shiga neman aure ba sa canjawa zai canja kwalliya da saka hula da saka riga da gyara jiki ba don keke ba kan ki taɓa ɗauka don keke a'a saboda ko za su halu ko zai je hira amma ke in ke ne baya neman aure haka zai zauna miki cikin dotti cikin tsami ruwan wanka sai kin kai masa je ka dan watsa ruwa da Allah kirki da mene je ba na yi wanka ba to alaji mai gida don kai je ba za ka kara ba amma in ya shiga neman aure ya fi kowa tsafta duk lokacin da kika ga namiji in ya ajiye waya yana matso da ita kusa da shi da kin matso sai dan ja baya ban daki zai shiga da wayarsa zai shiga in zai tafi masallaci a suba da wayarsa aljihunsa in zai shiga bacci gashi wai ya ce a daina tona musu asiri do Allah in zai shiga bacci sai ya kashe sai ya sa karkashin filo idan ne ina baki shawara ki mai da hankali ki ƙara kula da idan ki ba mamaki za a kawo miki ba kowa ne to me abin damuwa dan mata ka ta ga wayarka me a ciki me matsala wani ya shiga wanka ya manta wayarsa ya watsa ruwa da kumfa a jikinsa sai ya kino ashe ya bar waya ya bude banɗaki ya ce ina wayata ta ce haka ya fito wallahi ta rana ta gudu ya fito falo ya ta ce subhanallah inna lillahi mai gida ya haka ya ce wayata wayata wayata wayata yanzu dan Allah ya tambaye ki wannan mutum yana da gaskiya bai da gaskiya wata mata kuma da yake ta fi shi tsiya in kin ga miji ya sa password a wayarsa ba a budewa sai an danna wasu lambobi kuma kullum idan ya zo in kina in kina kusa da shi haka sai ya haka ga ki ba mai kwai ya haka ya bude a'a sai ya haka ya daddana ba a so ki gane wani kuma ba lamba yake sa ba dan kar ki gane thumb print wannan print thumb print din sai yake sa ya danna haka wata baiwa Allah mai wayo in gaya muku ko in jalibu to abinda zaki sai yana bacci yana bacci sai ki zo ki ta shafa shi yana ta bacci kwararo kwararo kina shafa hannun sai ki dauko babban yatsa sai ki ja sai ki bude wayar ki dauko yatsa sai ki dan danna a cikin wayar in kin danna wayar za ta bude in ta bude sai ki ji ki sha'anin ki amma in ya kama ki ba ruwa na wallahi wata da yake mai wayo ce da ta yi haka kun san shi wannan tamfirin din ana iya sa yatsa biyu ko to sai ta daɗa shigar sai ta shiga sai ta shigar da nata hannu ma'ana in ya danna nasa zai buɗe sannan nata ma in ta zo buɗe zai buɗe da haka ta ɗebe asirinsa gaba ɗaya ta ce duk abin da kake kana tafan hannuna a kan kallon ka nake baban ummi ka ji tsoron Allah kawai me kaza kaza kaza kaza ka ce a'a a'a ka bi ni sannu na san inda kake zuwa na san gurin yarin da kake zuwa na san abin da take turo maka na san na san na san na san yace eh ta lissafa masu su mata ƙarfi wayo da bara baya sa ka shimfiɗa ka danne su sai addu'a ba koya muku rashin gaskiya fa dai ba kar wacce ta je ta yi wa mijinta wannan abin labari kullum nake ba kar wacce ta je ta yi ban yarda ba yawwa kuma in aka kama ki tarke duk ya aiko mana fatawa ki zama mai ibada da yin ibada za ki mallaki mijinki sallah wallahi duk tsiyar miji in kika sa shi a da daddare kina roƙon Allah in Allah ya sa da sai Allah ya dora ki akan shi Allah baya zalunci fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah ki zama saliha qanita mai yin ibada ba kya wasa da azumin nafila litinin alhamis ba kya wasa da ƙiyamun laili ba kya wasa da sadaka ba kya wasa da taimakon yaran gida ki zama mai siyasa duk yaran gidanki direbobi ne masu shara ne kannan miji ne dangin miji ne uwar miji ne yan uwa duk ki sanya su gaba daya ya ake siyan su kyautatawa mahaifiyar mijinki haka kawai wata rana ki sa a siyo miki kaji lafiyayyu ki dafe su ki karfe su ki zuba a alanga ki ce zan je in gaida mama kina zuwa ki tsuguna ki ce mama ya gaji a gida ga wannan ta je yana dumi ta bude ta ga wannan abubuwan haka haka daga ina ki ce ni na kawo kai ko a cikin kudin aljihunsa kika masa wannan hidimar ai uwarsa kika yi wa ba ki taimake ta ba ki taimake shi ba sayan uwar miji da kyautatawa gaisuwa buga waya mutuntawa da haka ake mallakar miji bari ga miki wani abu duk mijin da kika kama mahaifiyarsa to in Allah ya sa da kin fi karfinsa amma duk mijin da kika sake masa mahaifiya kike fada da mamansa kina gaba da mamansa to I'm sorry to you akwai matsala wallahi zai iya rabuwa da ke amma ba zai rabu da uwarsa ba kuma idan Allah ya jarrabe ki da uwar miji mai fitina uwar miji mai fitina uwar mijin da ta mai da ke kamar kishiyarta canja mata mu'amala wata mata take ce min ɗaliba ta ce wallahi malam da na uwar mijina za ta tayar min da hankali a gidana ta ce wallahi malam zuwa nake in je in ɗebo kayan wankin ta ni nake mata wanki da guga ta ce malam ina son gaya maka ni ɗin mai gidana wanki da guga yake kaiwa a wanke da kuɗi amma ni na uwarsa ni nake wankewa da kaina ta ce tuntunin na gama da ita bini bini in naga abun sai sai an kai mata kuma da kuɗin danta ta ce da ta taɓa ni sai ta ce baba kakka taɓa mun wance ya dace baba in kana son tashin hankali kakka taba mun wance ya tace ba ni da ya sama da wannan ta ce malam daga nan na samu zaman lafiya me yasa ba za ki ba me yasa za ki zo kina kishi da uwar mijinki me yasa za ki zo kina fada da uwar miji ki san ba idan nono ya riga ya fito daga hantsan dabba ana iya mai da shi to ta riga ta haife shi za ki canja masa uwa ne to ba za ki canja mata uwa ba ki mata da'a ki huta amma ba kwa ganewa da haka lallai ki kula da wannan dan ki samu matsayi aure zai yi daɗi in ana kula da wannan abu na uku alhafizatu li haqqi zawjiha wa ba'liha ki zamanto alhafizatu mai kiyayewa ga hakkin miji duk abin da ya shafi hakkin miji ne to ki kula hibzu ko hibzu huquqihi fil firash kare hakkin miji a shimfiɗa kar ki yadda mijin ke neme ki a shimfiɗa ke masa yanga ko ki jinkiri ko ki nuna ba kya so in ba ki da lafiya tun yana dawowa kafin ya wanka ya shirya zai kwanta ki je ki gaya masa mai gida yau ba na jin daɗi ki sheme a gabansa ki lalace gaba daya ki nuna wallahi yau hannunki ma da kirki ke dagawa to duk mijin da kika yi masa wannan aladin shimfiɗa zai ce to yau dai ya san ba sai ya miki magana ba amma rashin kyautawar ku sai miji ya zo da bukatarsa ta shari'a kawai sai mace sai ce ni fa ba da lafiya a ba ya ce ke baki iya ba zai ji zafi a ransa ya zai riki inda kin ce bakin lafiya amma kafin ya shirya kin gaya mai bakin lafiya al'ada mace wai ba za ta gaya mijinta tana al'ada ba sai a shimfiɗa da daddare ya neme ta saboda baki da wayo sai ya zo da daddare zai alaka da ita ai baka sani ba ya ce kamaya ta ce ai ya zo dishirme ashe baki da wayo me ya zo gwamna ne ko shugaban kasa ya zo ha yana dawowa ki ce yau ina cikin damuwa me ya faru ka bari kawai me ya faru dan Allah ba lafiya ka ce to ai wannan ya ma rashin lafiya ki gaya min mana wallahi al'ada ta ce to na manta gaba a ba komai ba komai wannan kafin ya ci abincin daren sai ya sha shayi ya kwanta bakin sanar da shi ba zai neme ki ba sama wata ba za ta yi bayani ba sai lokacin da ya zo neme ta ya kwana cikin bakin ciki da bacin rai ba haka shi sa kuke samun matsala a gidanku na aure sai mutum ki ji ya fara tunani kai ni wannan ba kauye ya ce jaka jaka ne ma ba ta da hankali bari nemo wata sai je nemo miki yan matan zamani masu ƙarya a titi ƙarya yan matan zamani wallahi tallahi Allah shi ne shaida wallahi ji nake kamar zan mutu in ban aure ka ba ko hagariya kake yi rigarsa ta bi motarsa ta bi ginin gidansa ta bi wadatarsa ta bi ko shuhurarsa ta bi yawa yawan mata yau suna bin maza ne saboda abin duniya da suke bi kurin ta zo ta aure miki miji a banza ba don Allah ba kuma ta shigo ta nemi ta kore ki saboda baki da wayo ki shirya fa sai kin yi da gaske fa yaƙi ne gidan miji tafiya yaƙi ne filin daga sai da shiri in ba haka ba kina zaune wallahi wata yarinya ƙarama ya shekara sha bakwai sha takwas za ta zo ta yi wajerot da ke ke da kin shekara sha bakwai sha takwas a gidan mijin tun kafin a haife ta kina auren mijin wallahi namijin wannan zamani in baki shirya ba yarinya ƙarama in tafi ki kisisina tafi ki rike miji tafi ki wayo tafi ki dabara za ta zo ta fita da ke sai dai a bar ƴaƴanki su zama marayu kina keke daya wani dattijo ya aure ki ya sa ki cikin mata uku ke ce ta hudu su miki shegen duka bayan da zaki yaushe zaki yanda ki fita da gidan mijinki wata wai mijinta yayin aure wata tana masa kaza tana masa kaza amarya ta ce kin ga malama nan kika same ni nan kuma za ki bar ni kamar ya za ki bar ni sai dai ki fita ki bar ni a gidan nan ta ce ni da wannan mijin naki mutuka raba takalmin kaza takalmin kaza sai mutuwa yake raba su da shi da ka kai ki taba tsammanin za ki iya fidda ni a gidan nan sai dai na yi wata da ke mu buga mu gani mace mai ƙarfin zuciya mace mai tsayawa amma fa ba wai alfahari da baki bane ta mallake mijin ta hanyar kyautatawa ta mallake mijin ta hanyar biyayya ta hanyar da'a ta hanyar mutunci tana ɓoye fushinta in mijin ce zo ko tana cikin bacin rai ba za ta nuna masa cewa tana cikin fushi ba da ka ki kiyaye mijinki akan shimfiɗa ki ba shi hakinsa kiyaye sirrin miji duk abin da mai gida ya faɗa na sirri ki yi ƙoƙari ki kiyaye sannan dukkan wajibat na gida duk nauyi da kika sani na gida yana kanki ki kiyaye iyaye na mata ku sani akwai hakkin da yake kan namiji akwai hakkin da yake kan mace akwai abin da kin san naki ne ke ya kamata ki to kada a bi ki bashi dafa masa abinci kula masa da tarbiyyar 'ya'yansa kula masa da dukiyarsa yi masa ladabi da biyayya idan ya dawo ransa a ɓace a rarrashe shi a yi masa kwalliya a yi masa ado a gyara jiki a gaya masa kalmomi masu daɗi a nuna masa rayuwa mai sauƙi ce idan yana cikin tsoro a kawar masa da tsoron in yana cikin fushi a sa cikin farin ciki irin waɗannan abubuwa da su ne ake mallakan miji ba da gidan boka ba duk yana cikin hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah da malamai suka fassara Allah musu rahama hafizatun lil ghaibi bima hafiz Allah suka ce ai allati la yakshifna asrar azwajihinna wadanda ba sa bude ba sa yaye sirrin miji yawa daga cikin ku mijinta zai zauna da ita a cikin dare karfe biyu karfe uku ya gaya mata asirinsa sirrinsa wallahi idan ta je gidan biki ta ci abinci ta miƙe kafa sai ta fara faɗa sirrin mijinta da yawa a cikin ku ƙawayensu sun san sirrin mazajensu yau kuma Allah kamu lokacin da ba a gaya wa ƙawa sirrin miji in kika yi wasa wannan ƙawar taki za ta iya tona asirin mijinki a ko'ina ne in kika yi wasa in ba mai aure ba ne za ta iya aure mijinki ke malama na san kes ɗin da abokiya da abokiya waccan tana gidan mijinta wannan tana gidan mijinta daga zuwa ziyara ita wannan sai ta taho da mijinta su zo ziyara a dafa abinci a ciki wai ai kawaye ne abokanan juna ne mazajen ba abokanan juna ne yaya aka yi ya aka yi kawarta kawai sai ta yi sha'awar mijinta sai ta ga ai yana kyautata mata sama da mijin kawai sai suka fara waya kawai sai ta ɗauki hankalinsa kawai sai ziga ta kawai sai ta kashe aure yaya aka yi kawai wata rana sai ta ji auren wancan ya mutu yaya aka yi kawai sai ta ga mijinta yana neman ta yanzu wancan za ka aura sai ce Allah ya hana ni kin san namiji akwai jan aya in ya so miki tsiya ya ce Allah ya hana ta ce yanzu baban momi ka rasa wanda za ka aura sai ƙawata aminiyata wacce take zuwa gidan nan da mijinta ka kashe mata aure ka aure ta yace wallahi in kin gaban aure ta ba to mutuwa ce ta dore in ta dace miki magana yar uwa sai gashi suna sharing miji ga ɗakin ƙawarta da ta suna raba kwana wancan mijin fa an kore shi an kashe auren ki bi a hankali ki bi a hankali ko kawarki ce ta zo gaishe ki ki daina kiranta ta je ta gaisa da mijinki ki ce wacce tana gaishe ka a kira ta mu gaisa a ba sai ta zo ba ai mata aure ce ba sai ta zo ba ba damuwa kai ki bari namijin wannan zamani ba shi da tabbas ba shi da garanti suna da wahalar sha'ani akwai wanda ya aure yar kai aikinsa yar aiki yarinya ya ɗauko ta daga ƙauye tana musu kyara tana wanke-wanke ba ɗan kwali mai kyau ba kitso mai kyau ga datti ga ƙazanta ga komai yarinya ta zo gida ta ci abinci jiki ya yi kyau ta yi tsafta ta yi kaza ta yi kaza a'a mai gida kan ba sai nan gaba in zai fita sai ba yarinya ta fara girma jikinta ya fara bayyana sai mai gida zai fita sai ce ɗauko min jaka ki kai min mota matan gidan ba ta gane ba in ya zo karɓar jaka sai ɗan ƙyafta mata ido ƙyaras to yaran zamani kuma munafukai sai wanda Allah ya kubutar ba kirki yarinya ta gane ya fara developing soyayya tsakaninta da shi in zai je kasuwa soyayya sai ce zo mu je don ki ɗauka mun kaya a shago wata rana matan gidan kawai sai ta ɗan leƙa sai ta ga yarinya ta buɗe gaban mota kawai ta shiga gaban mota ba suka kama hira in takaice miki zance dai sai da zance juya mai gidan na yace hajiya abinda ake ci yarinya nan tana da hankali naga tana miki ladabi da biyayya mai miki aiki ne kuma ba ta da matsala kaza kaza kaza ina ganin ya kamata dai ta ce me kake nufi ne ka yi bayani eh ni ina ganin zan aure ta ka aure ta ya ce Allah ya hana ni kuna jin abin da suke faɗa ko Allah ya hana ne ke za ki ce Allah ya hana ne za ki ce Allah ya hana ba za ki faɗa ba amma kuma akwai cin amana to namijin wannan zamanin sai kin bi a hankali ki masa da'a ki masa biyayya amma kake zama wawuya kula sai kin sa ido abu na hudu husnul da'a da na faɗa lallai ki zama almustajiba li amri zawj mai bin umarnin miji idan amara bil ma'ruf in yi umarni da kyakkyawa duk abin da mai gidanki yace ki ki ce na'am bari na'am zo na'am tafi na'am kada yi ki ce an gama ai ba za a yi ba duk abin da baka so a gidan nan ai bai da kyau ayi ki ce ba sai ka ɓata bakinka ba duk abin da kake so shine abu mai kyau a nan gidan yana tabbatar maka in ka ga abin da baka so a gidan nan to kuskure a kai ka je kai barcin ka haka ake musu kuma ki faɗa tsakaninki da Allah me za ki ragu don kin bi mijinki amma yau abin da yake damun ku ba ku da da'a wasun ku fada da miji zagin miji cin mutuncin miji wulakanta miji mutum a gidansa bai isa ce ai ba a gidansa bai isa ce a bari ba a gidansa a wulakanta shi ba a bashi abinci akan kari ba a bashi irin abincin da yake so ba a kula da shi idan bai da lafiya ba a gaishe shi ba a kaza wani ce malam yau shekara ta barkace da ni da matata bata taba bude baki ta ce mai gida ina kwana ba yace da nayi magana sai ta sha idan me zan ce maka na kwana ni da tare muke kwana da kai ai na san yadda ka kwana ya ce yanzu gaisuwan ma sai na roƙa ta ce to ai na sanya ka kwana ku maza kuna da san girma ku maza kuna da san mulki sai an zo an gaishe ka sai an yi kaza wallahi akwai inda na je wa'azi irin wannan taron naku da yawa tambaya farko da aka bada tsoro mun malam ka ba mu aya ka ba mu hadisi da ya ce sai mace ta gaida mijinta da safe a ba mu wannan aya na ce na zo za a kure ni kenan yau aiko na rinka baran mata da ayoyi da hadisai sai da aka bani hakuri to me amfanin biyayya da da'a da Allah ya ce ku yi wala hunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf walil rijali alayhinna daraja Allah ya yi adalci yace mata kuna da haƙƙi akan mazajen ku mazaje suna da haƙƙi akan ku amma Allah ya fifita namiji akan mace wanda yake gaba da kai ba za ka gaishe shi ba ba za ka mutunta shi ba gaisuwa ba mutunci ba ne gaisuwa ba darasawa ba ne amma yau saboda lalacewar wasu mata kina iya zuwa ki tambaye shi abin da za ki kashe amma ba za ki buɗe baki ki ce ina kwana ko ya jiki ko wani abu ba ga kin karɓar laifi wani ya ce tun da nake da matata ba ta taɓa cewa mai gida yi haƙuri na yi laifi ba ya ce girman kai ne da ita wani ya ce abin da yake haɗa da iyali da mulki take mini zan zo hakkina a kanta na auratayya sai ta mun sarauta sai na je na kwankwasa kofa na kira ta ta kwanta ta yi bacci in na tashe ta ta juya ta kalle ni sai dan me za a tashe ta ita ta yi bacci ta kafa mai doka kar ka sake zuwa ka tashe ni idan na yi bacci wannan fa su ne matan wannan zamanin fa ya za a yi ku ji daɗin aure kuna tauye hakkin mazajenku kuma ku kuna so a biya ku naku hakkin Allah ya ce a mutunta ku Allah ya ce a kimanta ku Allah ya ce a darasta ku to amma ku me yasa ba ku mutunta auren me yasa ba ku biyayya wallahi akwai matar da aka ce time table ta sa mai gidanta time table mai timetable lokacin da zai alakar aure da ita ranar kaza da ranar kaza da ranar kaza wallahi akwai wanda ya min fata kafin na zo gane din nan ya turo min yake yin tambaya na yace shi fa gaskiya bai gane ba shi fa matarsa ta kama mai sharadi duk ranar da ya zo ne mai tashi fada sai ta ce ya biya kuɗi yace wallahi sai ya lale mata kuɗin da ta so sannan ya biya bukatar ita yace ba ta ko akwai aya da hadisi da ce shi dani ya kawai ka aura mai shaidar son kuɗi irin waɗannan bayanai idan ana yi abinda mata su yi mazajen su ba sa kyautawa to shi yasa kuma tsautsayi namiji wanda yake da wahalar sha'ani ki kasa bacci ki kasa tsayawa ki kasa zama ba dan komai saboda ke ma kin tauye haƙi ga 'ya'ya ya tara miki birjik ba miji yake a yi haƙuri da shi a lallaba akwai matan da ya kamata su zauna ma a gidajensu ko don 'ya'yansu kawai yanzu a wannan zamani ki fita ki tsallaka ki bar 'ya'yanki wa zai kula miki da su 'ya'yan wannan zamani na titi yarinyar da kina nan ma so take ta kore ki a gida kishe ki shine in kin fita za ta kula miki da 'ya'yanki kina gani ki zo ki mai da 'ya'yanki marayu ana ba wa 'ya'yanki abinci a hannu ana dukansu ana hana su kwana a gidansu ubansu kuma bai damu da su ba ya tafi neman kudinsa ai gwanda ki haƙuri ki kula da yayanki wata mijinta ya rubuta takarda ya ce ya sake ta ta ce ban gane ba ya ce hajiya na sallame ki da ni ta ce ina ta ce ba inda zani ba ka karar da ni yau shekara mu nawa muna da 'ya'ya har da jikoki ga yara na duk sun girma waɗannan in tafi in bar wa ta ce wallahi na ci gida na ci gida wannan gidan gidana ne ni da ‘ya'yana maganar in fita daga nan gidan wai ka suke ni ba ta taso ba to akan me za ki zauna ta ce zan yi zaman ‘ya'yana in kuma ban haifi arzikin da ya isan zauna a riƙe ‘ya'yana ba a gaya min ta juya kan yayan ta ce to ga ubanku ya kore ni bayan ya gama da ni yara ba sai suka yi mitin ba ba ba irin wannan abun da ake yi gaskiya ba daidai ba ne irin wannan ya kamata gaskiya a rinka kula da haƙƙi yanzu in mama ta tafi ina za ta bi mu yanzu ina za mu je suka haɗa masa zafi ga miki hajiya je zaman ta ta yi daram daƙam a gida ba miji amma ta ci gida duk da cewa duk da cewa mijin yana da dama ya sake ta idan ta yi wani abu na saki amma magana ta Allah ka auri mace ya'ya shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku kaza kaza kaza kaza tun tana yarintarta ka aure ta ka mai da ita tsohuwa ta tara maka arziki ta tara maka yaya dare ɗaya ka zo ka rubuta mata da ka ce ta tashi ta bar maka gida ubanta ya mutu uwarta ta mutu yayanta talaka kaninta ma talaka ba inda za ta je yanzu abin da maza suke wannan daidai ne ba daidai ba ne wai ba ya ce ai ana ana barin halal dan kunya kuma kai kai yanzu idan mahaifiyarka ce take wannan yanayin kai za ka so baban kai kore ta a gidan me yasa kuke koran ɗayan mutane matan mutane me yasa yayin ɗan adam zai zama bayi da tunani ke kuma hajiya me yasa za ki ta rashin hankali a gida ki rinka mu'amala kamar ta yara ƙanana kina ta fusa ta mijinki kin yi kaza yau kin yi kaza yau kin yi kaza ba a ba da haƙuri ba a ladabi ba a biyayya ba abincin kirki ba magana mai daɗi ba daɗin kwanciya a shimfiɗa babu babu ke komai zero haba duk matar da take da irin wannan sifa wallahi babu ita babu jin daɗin zaman aure kam kwata kwata a rayuwarta ki gyara so nake ki gyara ki sa na gaya miki abu na biyar husnul manhari wal hay'a kyakkyawan yanayi duk inda mace aka santa ta kwarai to mai kyakkyawan yanayi kwalliya ado gyaran jiki tsafta gyara gida gyara duk inda miji yake mu'amala a gyara shi husnul mazhari wal hay'ati at-tajammul inda nisa amrul fitri ado kwalliya a wajen mata wani abu ne da daman Allah ya halicci mace ita ba kazama mace sai dai lalatacciya da ta lalata kanta duk wacce ta bari ta zama kazama ta fita daga layin jerin tsarin da Allah ya kyamace a wa man yunashu fil hilyati wa huwa fil khitam ghayr mubin da mun kuma ci ayan kwalliya ne da ado nana Aisha ake ba da tarihi a yaƙi fa aka je yaƙi amma wallahi sai da da sarƙa yaƙi fa amma sai da ta sa mijinta annabi Muhammadu sarƙa sarƙa ne amfani saka sarƙa ado me amfani suka zo bai kwalliya an tafi yaƙi yaushe namiji yake ta kan mace yaushe mace take ta kan namiji ana yaƙi amma wai dan mijinta ya zo ya ganta cikin yanayi mai kyau aisha matar manzara sallama yar gidan sai da abubakar tana sa mijinta sarka a wajen yaƙi ba irin ki ba wataƙila ma baki da sarkar an baki kuɗin kin kashe ki samu kuɗi ba kya tunanin me za ki siya ki gyara jikin ki miji ke sha'awa kayayyaki na ban sha'awa kayayyaki na kwalliya kayayyaki na tsafta ƙananan kaya da in yara sun yi bacci a gida a yi wa mai gida ko an je ɓangaren mai gida a masa kwalliya da ado ki gyara jikinki ko shekarar ki talatin ko arba'in ki mai da kanki yar shekara sha bakwai wallahi za ki iya yi wata sun shekara kusan talatin da mai gidanta ya je mata aure ya je samo ta yarinya yar kwalisa ya auro mata ta ga yarinyar nan ta zo gida ta ce kai ta ce to zama bai same ni ba wallahi ta ce to ni yanzu baban momi ko baban ummi ko baban wance to yanzu ya zan yi dishi ta ce bari gani ta nemo kuɗi ta canja kayan ɗakin ta gaba daya ta nemi izini ta ce mai gida ina so da Allah ka dan bani sati biyu zan yi gyaran gida ki duba bai gyara mata ba ita ta siyo fenti ta nemi kuɗi ita inda ta samu kuɗi ta yi wa ɗakin ta fenti ta canja gado ta canja katifa ta canja zanin gado ta samu wani yayanta mai kuɗi ya bata kuɗi ta ce ka ta mun mutunci na a wajen mai gida wallahi mijin yake gaya ne ya ce kurum da na zo ɗakin uwar gida na sai na ga ta mafi amaryar ta shiga kasuwa ta nemo kananan kaya wanda waya kayan bacci da waye da fa ba ta sawa da da tsumma take zuwa masa rabe rabe rabe rabe daman malam wani ya ce mace wuka ce wata ke wasa wata ka san wuka wuka wata ke wasa wata kana so wuka ta wasu sai ka samu daya daya na sai kai kuyas kuyas kuyas kekekes kekekes kekekes kes wata ta wasa wata to haka mace duk wanda mace ta tsaya ta zama masa karfa kafa kazanta a gida rashin kula rashin ladabi rashin tsafta nemo mata yarinya mai tsafta budurwa ka auro ta ka kawo mata kusa da ɗakin ta ka ce wannan kishi yake ce ka sha mamaki ya ce malam matan nan da ko turare ba ta sawa amma yanzu tun da na yi auren nan duk radda na zo ɗakin ta turare in yi rinka duka na da na hayaƙi da na jiki ya ce turare har zubowa ke daga kanta ya jinta turare kawai zaga ya ce ashe haka ƙarin aure yake gyara mata ya ce nan da nan matan nan wallahi da ta canja yanayi sai na ɗauka ita ce ma amaryar ya ce ladabi da biyayya ta ce in zan fita sai ta raka ni har gindin mota kun ji ana yaban mata ya turo takarda wai a tsaya haka kun ji ko kinga sakon kawai shi ne daga cikin hanyar da ake jin daɗin aure a riƙe namiji tsafta gyaran jiki wannan gashin naku gashi a wajen mace arziki ne ki kula da shi ki shafa masa mai in mijinki kitso yake so tambaye shi yan ƙananan kitso kake so ko manya ko sirara yan dama da hagun kake so wasu zubo nan wasu zubo nan ko ku yan gaba kake so ka zo a zubo maka da wasu anan haka kina magana kina cire gashi haka idan idan ki ki gigita shi in ba ki masa haka ba malama a waya ake turo musu suna kallo akwai wulakancin da ya wuce mai gidan ki dauki hoton wata da bata kai ki kyau ba bata kai ki kwalliya ba yana kallon ta alhali kina da gashin da zaki iya yi in yace baya son kitso gyaran gashi kike yake so sai zaitun kawai man zaitun na baki sirri ya ishe ki sirrin komai wajen gyara gashi ki wanke ki gyara ki zuba mai zaitun nan ki miƙe shi ki sa ribon ki sa shi haka in yazo kuna gaisa sai ki ce ya kake san da dawowa ki haka ki haka ki haka ki dan kada masa wallahi kuwa ki gigita shi ki sa turare a jikin ki ji kanki wannan matar idan mijin yazo zai fita zai je kasuwa zai je wani abu tana da turarenta a hannun ta zo raka shi mai kaishi sai ta ce gida Allah ina son magana da kai sai ke sai ta rike kunnen sa haka kun ga haka sai ta samu bayan kunnen tsiyit turare tsiyit turare sai ta daga mai riga tsiyit sai ta mi Allah ya dawo da kai lafiya ta ce har ya tafi har ya dawo yana tunani na dolensa saboda an kyautata masa amma matsalar ku ba kwa son kyautatawa matsalar ku kuɗin ku ba kwa kashe shi a gidanku don hidimar mijinku a dashe kike shiga ki sai wancan a banza ki lalata wancan kuɗin ki sun kare a gidan yini kawar ki za ta yi aure kin kai mata kaza ɗakin ki ba shimfiɗar kirki mijin ki ba da kwanon cin abinci ba cokalin kirki babu babu babu komai babu dan turaren da mata suke sa maza an za a kwanta ba ki da shi shimfiɗar ki ta lalace ba kulawa ƙazanta wai namiji ya zo kusa da matarsa tana matsowa yana yana dan matsawa saboda tana dukansa da hayaniya me ya hada ki da datti ai mace ba santa da kazanta ba tsafta ki duba saboda tsafta na na Aisha fa annabi idan yazo zai sha ruwa ko za ta sha ruwa in ta sha ruwa sai ya ce ba ni inda kika sa bakin ki anan zan sa baki na Aisha annabi kwanciya ke akan nana Aisha cinyar ta yake filo ke ku tumbudin yara duk ya bata ki wata tana shayar da yaro mama gaba ɗaya rigarta ya jike hijabinta ya jike da mama sharkar gaba ɗaya ga nono in ya bushe ƙarni yake yi kina tunkara miji da wannan ba kula gashi idan kuna jego ba ku da daɗin sha'ani ɗanki kawai shi ne a gabanki rabe-rabe warin jego datti ƙazanta fitsarin yaro ba hayan yaro ɗakinki ba gyara ba ba ba ba babu sai ga mai gida ya tsaya kofar gida sauro yana yana cizon sai yana haka fa ya zo gida ya kwanta bai zai iya ba saboda mai in ya zo gidan ba kulawa ku zama masu tsafta inna allaha jamilun yuhibbul jamala ki nuna soyayya ga mijinki a tawaddud ila zawji wallahi ba za a taɓa yin aure mai daɗi ba a nuna ana son miji ba ku matsalar ku kafin a aure ku za ku ta turo mutum i love you i love you a turo masa hoton love a yi ne in dai kafin a aure ki ne kullum kin fitili mijinki gaba daya saurayin ki kin cika masa inbox na wayarsa i love you i love you amma wallahi kana auro mace kana kawo ta gida ba za ta ce i love you ba yanda ka san kwakwalwar dusa ake zuba muku in kun shigo kuma wannan i love din ya fi amfani bayan an yi aure kwalliya ado gyara jiki idan saurayi zai zo ya ganki amma tun da ya riga ya auro ki shikenan ba kwa iya cewa ina son mijina ai mu'amala da miji a ce ana son sa ana ƙaunarsa da wannan ne miji zai ji yana son ki zan rufe muku ana nuna muku lokaci da kissar ummu hakim ku ji wannan ummu hakim wata baiwar Allah ce za ta yar aurar da yarta budurwa ga yadda ake son ya mace ta kasance ummu hakim umama bintul haris lokacin da za ta aurar da yarta ta yi mata wasiya da abubuwa guda goma ta ce ai burayya in nake farasti الجو الذي منه خرجت kin bar yanayin da kika saba kin fita daga yanayin da kika saba za ki je ki koma wani yanayi daban gidan mijinki ba gidan ku bane yace wa kallata wa kallata al-ush alladhi fihi darajti kin bar gida da anan kika taso zaki koma ila wakrin lam ta'rifihi zaki koma wurin da baki san shi ba ya ce ya ta ga wajibuwan nan ki kula da su na farko ki so mijinki ki yi haƙuri da ɗan abin da ya baki kar ki rena abin da miji zai baki na biyu ki kula da duk idan inda idan mijinki zai kalla kakki bari ya kalli abin da yake baya so ma'ana karki kazanta karki bar gida ya lalace karki bar jikinki ya lalace karki bar 'ya'yansa su lalace ba tsafta ta ce ki kula da ruwa ta ce wal ma'u ahsanu wato wal ma'u atyabu at-tayyib al-mafqut karki wasa da ruwa karki wasa da turare ki kula da lokacin cin abincin mijinki kan miji ya zo neman abinci ki ce baki gama ba ki kula da lokacin baccin mijinki kada miji ya ce yana son bacci ki hana shi bacci ko baki gyara masa wurin bacci ba ki kula da yunwar mijinki kar ki bar mijinki da yunwa a gida lalle ya zama yana koshe koyaushe sannan ki kula masa da gidansa ki kula masa da dukiyarsa sannan kuma ki kula masa da ransa ki kula masa da mutuncinsa ki kula masa da dukiyarsa karki masa almubazzaranci da kudinsa da dukiyarsa sannan kuma ki kula masa da iyali idan yana da 'ya'ya ko yana da ƙanne ki kula da su sannan la tafshi lahu sirran wa la ta'si lahu amran kada ki yadda ki yada sirrinsa kuma kake saba wa mijinki waɗannan abubuwa guda goma uwa ce take gaya wa ɗiyarta za ta aurar da ita ko su kika riƙe a gidanki namiji ya ishe ki ki zaman lafiya babu tashin hankali kishiya kuma in ɗari zai kawo ki ce bismillah ki zo mu buga na gama da shi Allah ya taimake ki Allah ya baki nasara Allah ya muku albarka Allah ya sa dukkan kuɗin gaba ɗaya ku buga mun mazan da ba ku ji abin ba na ce Allah sa ku fi ƙarfin mazan ko kuma ce Allah sa su fi ƙarfin ku to Allah ba ni lafiya zaman lafiya Allah kare mu dukkan fitintunu Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya kuma Allah ya kare dukkan fitintunu wanda suke cikin rashin lafiya Allah ya yi musu masu lafiyan Allah ya ba su lafiya wanda suka shirya wannan muhadara Allah ya saka musu alkhairi kuma Allah ya ba su lada wannan ƙasa ta Ghana Allah sa mata albarka zaɓe da za a yi Allah ya yi wa ƙasan kyakkyawan zaɓi Allah ya ba ku shugaba na kwarai wanda zai taimake ku ya taimaki ƙasa ya taimaki al'umma ya taimaka wajen samar da zaman lafiya makarantun ku Allah sa musu albarka malaman ku Allah ya musu albarka ƴaƴan ku Allah musu albarka Allah ya sa ki hada mu cikin alheri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh